الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الجمعة ashirin da shida ko da bakwai ga watan jimadal ula hijira 1446 wanda ya muwafaka da ashirin da tara ga watan sha ɗaya shekara ta 2024 za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka mai suna alfiyatul usul wa bina'ul furu'i alaiha wallafar babban malami a shaikhu abdullahi gwandu rahimahullahu ta'ala a wannan darasi na takwas mun tsaya a baiti na talatin da biyar wa fil ƙorani sharɗuhu tawaturu wa in khalafa li'tiradu zahiru akan wannan baiti muka tsaya za mu tashi baiti na talatin da shida da mali yake cewa الشافعي بخمس أي رضعات لا بأقل حرمة لآت بأن ذاك في صحيح مسلم من القرآن نحن لم نسلم جوابهم فشرط في التلاوة لا الحكم فهو ثابت الدلالة الشيخ عبد الله إذا أمنت أبا ينا يا شيخ بياني akan abin da ake kira da almutawatiru a ɓangaren alkur'ani da kuma saɓanin malamai a kai to a darasin da ya gabata mun ji cewa a shi ƙur'ani malamai sun sanya sharaɗin wato zamansa alkur'ani ya zama mutawatiri to iyaka saɓanin da aka samu tsakanin su malikiya da shafi'iyya su malikiya suna ganin cewa sharaɗin ya shafi tilawa ya shafi aiki wato idan mun samu wata aya ko wani abu wanda za a ce ƙur'ani ne amma bai zo ta hanyar tawaturi ba to ba za a karanta shi a matsayin tilawa ba haka kuma ba za a yi hujja da shi na tabbatar da wani hukunci ba to amma su a shafi'iyya da alhanafiya suka ce a'a mun wafaƙa muku a wajen tilawa mu ma ba mu yadda ba ba a karanta shi a tilawa amma ana hujja da shi ana aiki da shi in yana ɗauke da wani hukunci za a yi aiki da shi amma ba a sallah da shi to shi ne yau malam zai muna bayani a nan sai malam ya ce a shafi'i ai ashabu shafi'i za ku ƙaddara mudaf ashabu shafi'i ma'abuta bin mazhabar al'imamu shafi'i to su suna fatawa bi hamsin ai rada'atin da shan nono biyar labi aƙalla banda abin da yake ƙasa ga biyar hurmatun shine mubtada hurmatun sai ka ce haramci ya tabbata ga mace idan tabba mutum jariri wato lokacin da yake shan nono a waɗannan shekaru guda biyu na farko banda in an yaye shi da an riga an yaye mutum to wannan dan mace ta ba shi nono ba a cewa ta haramta gare shi sai in ta shayar da shi lokacin da ake yayansa cikin wannan shekarun guda biyu to ma'abuta mazhabar al'imamun shafi suka ce hurmatun haramcin auratayya ya tabbata sai ka dawo bi hamsin idan aka samu shan nono biyar ai rada'atin sha ɗaiɗaiɗai har biyar to suka ce a nan ta zama uwa gare shi sau da haka in mace tabba jariri da ake shayar da shi nono ɗaya biyu uku hudu biyar to sannan ta zama haramun gare shi a fatar an gane su abinda suka faɗa ke ne labi aƙalla amma suka ce banda in sha ɗaya ne ko so biyu ya sha ko uku ko ma hudu bata zama haramun gare shi ba kamar irin abin nan da mata ke yi a je wajen biki sai a aje yaro wata ta ɗauka sai ga gaɗe ya sha ya kama nono ya sha ya ɗauka uwarsa ce to su a wurin shafe awa ba ta zamo wato wannan shayarwar ba ta haramta ba ta kawo haramcin aure tsakanin shi da ita yawwa sai in ta sake bashi kuma ta sake bashi har sau biyar to kun ji fatawarsu shafi'awa to da aka tambaye su me dalilin ku sai suka ce li'ati sun kafa dalili da abin da zai zo baya wanda za a faɗa a baiti na gaba bi anna za ka fi sahihin musulmin suka ce ai wannan hukunci ya zo ne a cikin sahihu muslimin suna ishara zuwa ga maganar na aisha na aisha Allah ya ƙara mata yadda a take cewa a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda shi al'imamu muslim ya ruwaita haka al'imamu abu dawud haka al'imamu nasa'i duka sun ruwaita tana cewa kana fi ma unzila min alƙur'ani da na aisha ta ce yana daga cikin abin da aka saukar daga alƙur'ani asharu raba'atin a matakin farko kenan sha ɗaya har guda goma da yaro zai yi na nono ma'alumatin waɗanda kuma suke sanannu yuharrimna to su suke kawo haramci da wannan aya ce fa ana karanta ta e to shine hukunci na farko a farko farko abinda aya ta sauka kenan shan sai in ya kai goma shi yasa aka samu wasu malamai ma suka ce su ba su ma yadda biyar ba ma sai in shan ya kai goma akwai masu wannan fahimta sai ta ce sun manu sukhina bi hamsin to daga baya sai wani hukunci ya sake sauka sai aka shafe waccan aya aka shafe lafazin aka shafe hukuncin bi khamsi ma'lumatin sai ya zamo kenan madadin asharu rada'atin khamsu rada'atin ma'lumatin eh da suna goma in suka dawo biyar an fahimci wannan ko sai suka dawo biyar fatuwuffi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kuma ta ce har manzon Allah ya bar duniya ba a shafe ba to wannan qur'ani ne shi na biyar din nan da take faɗa to sai su shafi'iya suka ce kenan wannan yana nuni kan hujja ba za a ce in yaro ya sha nonon mace ta zama haramun gare shi ba sai in sha ya zama biyar sai suka kafa hujja da wannan da wannan magana tana na aisha kuma ta ce manzo Allah ya rasu wa huwa mimma yuqra'u min alqur'ani kuma yana daga cikin abin da mu muke karanta a matsayin qur'ani kaga qur'ani ne kenan kaga shafi'a suna da suna da dalili eh to shine can abaiti yake cewa bi anna zaka fi sahihi muslimin min alqur'ani eh saboda wannan abin an samo shi ne daga qur'ani to sai mala abdullahi yace nahanu mu malikawa lam nusallimi mu ba mu miƙa waya ba ba mu yadda ba wannan hujja ta ku ba mu gamsu da ita ba eh to jawabuhum sai suka ba mu amsa su shafi'awa amsar da suka bayar suka ce fa sharɗu fitilawa ai sharaɗin ƙur'ani ya zama mutawatiri ya taƙaita ne ga karatu lal hukumi amma ban da hukunci wannan kuma hukunci ne mu ma mun yadda wannan aya ba a karanta ta amma me ana aiki da hukuncin sai ce fahawa sabitu dalala sai suka ce ai hukuncin nata tabbatacce ne saboda haka dalala din abin tabbatarwa ne saboda haka mu za mu yi aiki da shi to kaji wajahin dalalarsu saboda su ma aurensu ita wannan aya din bata zo ta hanyar tawaturi ba ta zo ne ta hanyar shawaz an gane ɗaya daga cikin alƙira'atu shaza eh wannan magana da nana aisha ta faɗa su ma sun yadda su shafi'awa amma inda rikicin yake suka ce su ba su yadda cewa sharaɗin hatta a wajen aiki ba kawai su dai sun taƙaita shi wajen karatu ba a sallah ba a karanta da a samu lada sai zamo daidai yake da hadisul kudusi eh kaga ba a tilawa da shi to abinda suka faɗa kenan abinda suka faɗa kenan su kuma malikiya suka ce a'a mu da tilawa da hukunci duka sharaɗi ne to shi ya hana su malikawa su yi aiki da wannan fatawar saboda haka su in ka karanta littattafan fikihu na malikiya su suna cewa babu adadi in dai yaro ya sha nonon mace ko da sha ɗaya ne to ta zama haram gare shi ba wai sai biyar ba ko da sha ɗaya ne an gani saboda su ba su kalli wannan hujja ba kaji dalilin da suka bayar abin da ya hana su yi aiki da wannan su kuma shafi'a suka ce a sai ya kai biyar a ba su malikiya suka ce a mu ba musallama ma istidlalin ku ba Allah ya zaɓi dace to wannan abu na farko kenan sau da haka koda ka karanta a fiƙihu to kaji dalili eh min za ka shtiratu ahlil hanafi min za ka yana daga cikin abin da aka yi saɓani a kansa shine ishtiratu ahlil hanafi sharɗantawar ma'abuta mazhabar abu hanifa ta tabo asiyami ba ta tabo ba ta tabo asiyami hinfal halifi suka ce su idan mutum ya yi rantsuwa kuma ya karya ya samu kari ya samu hinsi a cikin wannan rantsuwar tasa kila ya ce ba zai yi kaza ba kuma ya rantsi kuma ya je ya yi to suka ce in azumi zai yi to wannan azumin guda uku zai yi su ne a jere ba tare da yankewa ba in ya fara ba zai tsaya ba sai ya kammala da ba ta gane yawwa amma shi azumi kada mu manta sai in abubuwa guda uku sun gagara to sannan ake magana azumi e, na farko ciyar da mutum goma in ya gagara yi musu sutura in ya gagara 'yan taboya in ba ko ɗaya daga cikin wannan guda uku su wannan gana da zaɓi ka ɗauki wanda kake so in ka yi rantsuwa wajen ka fara gane ko amma azumi to shine in sun gagara to shine Allah ya ce faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyami da kaga in baka samu ba kenan baka samu abinda zaka ciyar da miskini goma ba ko yi musu sutura ko bo yadda zaka yanta to kuskure ne kawai sai kaga mutum ya kyale waɗannan ya gangaro zuwa ga azumi ba daidai bane an fahimci wannan yawa to su su hanafiya sai suka ce wajibi ne azumin nan ya yi shi a jere shine sharaɗin da suka sa eh hinsal halifi ai fi hinsi alhalifi a lokacin da mai rantsuwa ya saba a kan rantsuwarsa ya ce zai yi kuma bai yi ba ya ce ba zai yi ba kuma ya yi shi ake kira hinsi to me hujjarsu izmin kira a tibini mas'udin ata suka ce domin ya zo ga kira abdullahi dan mas'udun abdullahi dan mas'udin Allah ya ƙara ba sai yadda shi a ƙira'arsa faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin mutatabi'atin da wannan ƙarin mutatabi'atin shi a ƙira'arsa to amma kuma ƙira'a ce shaza ƙira'a ce shaza eh to su kuma hanafiya su ma suna da fahimtar cewa ƙira'a shaza ba a tilawa da ita amma ana mi ana hukunci da ita su kuma malikiya suka ce mi to shi yasa a wurin malikiya azumin mustahabbi ne a bayar da shi a jere ba dole ba amma auren hanafiya in ka ɗau na farko sannan gobe baka ɗauka ba to wancan ya roshe gaba ta wata su akwai ƙarfi akwai nauyi gare ta go to ƙulna mala abdullahi ya ce amsar da muka ba su mu malikawa ƙoraniyatuhu ƙora eh ƙoraniyatuhu ma sabata to ai wannan kira ta abdullahi dan mas'ud zamanta qur'ani ai bata tabbata a tawaturi ba shazza ce mun kuma ba ma aiki da ba ma aiki da qira'a shazza kamar yadda ba ma tilawa da ita to wannan shine ta Allah ya sa mu dace eh to kun ji dalili amma su zaka ga malaman fiqh in suka zo kawai sai dai su kawo maka abubuwa ba za su kawo wannan mala yana kawo maka dalili abin nan kai saɓani da kuma wajihu al-ikhtilaf ga inda saɓani ya samu asali kuma kowa ga hujjarsa gani kuma wannan ba son zuciya ba ne kowannensu abin da ya fahimta kenan ba yake ganin shine zai sadu da allah lami lafiya na fatar an gane yawwa to wannan dai saɓani ne to kuma akwai wasu abubuwa da malam zai ci gaba da kawowa amma za mu tsaya ga waɗannan abubuwa guda biyu saboda a yi dabdin sosai na farko saɓanin malikawa da shafi'awa a kan shayarwa ko na biyu kuma saɓanin malikawa da hanafiyawa a wajen me ta tabu usiyam fi kafaratul yamin a wajen kafara ta rantsuwa yawwa su sun tafi kan cewa dole ne sai an yi azumi mu kuma malamai suka ce a'a musahabi ne in ka yi shi kenan in ba ka yi ba to kana iya yin ɗaya wani sati ka yi wani ɗayan wani sati ma ka yi wani ɗayan kuma ya yi amma fa sai in an rasa sutura da ciyarwa da boya to sannan ake magana azumi amma ya halatta duk da ciyarwa aka fara ambata ka bayar da sutura ko ka ɗau na ƙarshe shine yanta boya in kana da shi ka yanta su kana da damar ka yi zaɓi ka ɗauki wanda kake so su uku ɗin farko amma wannan shi shine na ƙarshe Allah ta'ala ya samu dace to nan za mu kwana insha Allah abinda muka faɗa na'am ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure Allah shi yafi kace eh gwargwado eh mudu goma ake bayarwa fa kafaratuhu it'amu to wannan shine saboda haka kowa za a bashi abin da zai ci ya koshi ci guda to shi zaka tara har su goma inda fafe ne kenan in kuma ɗanye ne misali to sai ka samu mudun nabi mudun nabi na annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ka bayar da guda goma an so ka hada da kayan miya musabi ya ka bai askari ya ce da alaikun salam eh to a su hanafiya sun ce ana iya ba mutum daya amma wurin malika ba a ba mutum daya eh ba a ba mutum daya rarrabawa ake yi amma su hanafiya sun ce kana ya tattara ka ba mutum daya to amma ya danganta da yanayin bukatu na mutane in mutane na cikin bukata kamar irin wannan hali to kaga bai kamata ka ba mutum daya ba kana iya rabawa haka ko gida uku ko gida biyar misali yawwa tunda in ka ba mutum daya kila alhali a unguwa akwai makwabta kila sun kai goma wadun ba su da abincin da za su ci kaga babu hikima eh to in kuma akwai wadata ba laifi ka ba mutum in an fahimci duk ya fi su bukata misali eh to ya danganta da yanayin bukatar mutane yawanta ko karamcinta shi za a kalla ina fatar an gane yawo to wannan shi shi ya fi Allah ya samu dace eh to amin na ga sun turo min mitin tukila ba za mu samu karatun nurul albab ba Eh, akwai mitin da za mu yi wallayan haka da wasu maluma to an ce karfe bayan bayan bayan magarib kenan ko lalle haka suka ce Eh, to na ce su fara in na je gida sai mu abin nan to sai a yi haƙuri sai wani sati insha Allah so subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh